بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a yakin badar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun karanta ko mun tsaya ne a idda malam ya kawo cewa adadin mushrikai da suka tafi yakin badar bayan ya faɗa mana adadin musulmai da suka tafi yakin badar ko shi ne yace su mutum kai mutum akalla dubu ɗaya da kuma irin abubuwan da suke hawa na rakunan su da dawakan su da duka mun karanta wannan za mu tashi a durusun ra'ibar darussan da ya kamata a lura da shi da kuma abin da za a koya game da wannan gaba ta adadin mushrikai da kuma adadin su musulmi a wannan yaƙi bayan su abu na farko laqad kana fi zalika ibratun azimatu wa hikmatun baligatu dan ne hakika dan game da adadin mushrikan da suka yaƙin badar da kuma shirin su na yaƙi da kayan fada da makamansu da kuma adadin musulmai da suka yaƙin da su wanda mun faɗa cewa sun linka muminai kusan linki uku da wani abu saboda musulmi gaba da ɗari uku ne da goma sha ɗaya biyu uku ba su taka ba mutum ɗari uku da goma sha su ko mutum dubu ɗaya ɗalla kaga sun musulunci har sau uku amma cikin ƙudurar Allah aka fi gagarima nasara a kansu yace wannan abin lura ne mai girma da kuma wata hikima cikakkiya da zai ya faɗa ko zai a wannan yayi yace kal haqu huwal aswa har abada dinin da'iman wa abada ita gaskiya ita ce mai rinjaya wanda ya kirki a kan shi wanda ba ta san gaskiya ya cewa suna da karfi suna da bawa a duniya to amma ƙarshen lamarin da ta samu wanda ke san gaskiya shi ne ke cin rinjaye kuma dama haka masu hikima ce mata suka ce wai ita ƙarya ita take ko ba ta yara ko kuma ka an ce lamun ƙarya kuran nuni duk girman ƙarya duk da ɗauke ana yin ta to sai Allah bai ta tsari babu ita yayin ta ya wuce Allah ya turmuta ta ya fifita gaskiya a kanta shi yasa har kullum ka tsaya kan gaskiyar a san ka da ita kuma ka rayu a kanta wani mai yi kula ki wai in za ka faɗi ka ɗi gaskiya kuma ka ja maka tabiya ko yace wa ahlahu kuma galibun masu tsayuwa a kan gaskiya masu dogewa a kan qur'ani da hadisi masu tabbatuwa a kan gaskiya su ne masu rinjaye karshen al'amari in dai mutum ya tsaya a kan gaskiya yana aiki da gaskiya ko da a karan farko shi ne a ƙasa ana wulaƙantar da shi ba shi da galibu to za a waye gari yau da gobe kuma Allah ya fifita shi makarita kuma sun kaskanta yace idza samu fi dariqi wattaqamu ala muhab amma abin da zai ba su nasara su masu kan gaskiya shine idan suka yi tafiyar su fi dariqi alhaqi kenan akan hanya ta gaskiya menene hanyar gaskiya shine riko da abin da Allah ya faɗa Qur'ani da kuma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqamu ala manhaji kuma suka tsayu suka yi rayuwarsu akan tsari da salo na rayuwa wadda manzon Allah ya karantar da Qur'ani ya kawo in dai kana so ka tattara a duniya to ka rike waɗannan abubuwan ka tsaya akan gaskiya duk dacin ta ko suka ce wai gaskiya akwai daci eh akwai daci a gurin da ba san gaskiya ko ba yi bane amma min san gaskiya ka faɗa mana gaskiya ai za izi ya da daɗi ne ai abu ne da ba kowane daɗi shi yasa a san ka da magana ta gaskiya kar a san ka da ƙarya ko in ka shahara da ƙarya to ko gaskiya kai ba za a yadda ba na fata an gane kuma in an san ka da gaskiya ka tsaya a kanta kar ka yadda ka sake ka fara yin ƙarya kuma da zara an gano kayan ƙarya kuma zai rushe duk kimarka da mutuncinka Allah ba mu ikon yin gaskiya ya tabbata hadisi manzo Allah cewa yana ba da umarni cewa ne ku kasance cikin masu yin gaskiya har ya kwatanta cewa dan adam ba zai gushe ba yana faɗar gaskiya yana aiki da gaskiya kuma a cikin komai sai yana yin gaskiya har sai Allah ya sa a rubuta ya cikin mutane masu faɗar gaskiya idan kuma ƙarya yake shi ma ƙarshen lamarin sai Allah ya sa a rubuta cikin mutane masu yin ƙarya kuma su dogewa zuwa wutar jahannama Allah kare yaji na ku wa in qalla adaduhum wa uddatuhum koda yawan mabiyan gaskiyar yan kaɗan ne in dai sun yi tafiyar su sun doge sun rayu akan gaskiya sun yi komai su akan hanya ta gaskiya tsarin gaskiya ba cuta ba cutarwa ba munafurci to sai Allah ba su tana karshen lamarin su kuma rabin mamaki sai ka ga mutum tana tafiya kan gaskiya tana fuskantar kalubale da tsangwama da kyara a gurin mutane amma ana nan ana nan saboda abin Allah kake tafiya kansa sai Allah ya sa su masu bin tsarin da ba irin naka ba da suke zagin shi a da shekarun jiya da kuma su rabi kana burge su suna sha'awar rayuwarka amma kuma ba za su iya yi ba a lokacin suka da shaka sai wani ya huta wallahi ce ba ruwanka kawai yake gaskiyar ka shi kai saboda shi ya tashi akan ƙarya ba zai iya yin gaskiyar ba yana ganin kamar dabara ce a gurin yin ƙarya malamai kuma suka ce ita sharin ƙarya ma shine yanzu idan kai ƙarya guda ɗaya aka gano ka to sai ka yi ƙarya aƙalla biyar ko shida kafin ka kare wannan ƙarya ba ɗaya ko amma gaskiya ne ba kawai ita ɗin ce dai ƙwara ɗaya ce babu ƙari an gama ƙwara a ce shi wani bai iya magana ba ba kuma ta faɗa ka ba wai saboda ne saboda kana faɗar abokan gaskiya a ba za ka samu ba gaskiya ba zan ma ba sai Allah bai yi magana ba ai ko ba za ka mutum baka dan masa dan wani abu a hankali mana to ya ga bar kai wanda ne shi kenan ko kai ƙarya ce amma in abu zai yi a ce zai yi kun ba zai yi ba a ce ba zai yi ba ko sai daga cikin mawaƙan laraba yake cewa la taqulanna idza ma lam turid an tatimma alwa'du an shay'in na'am fa idza qulta na'am fasbir laha يتفى لا فابدا اذا شفت ندم فاذا قلت نعم فاصبر لها بلزاه القول ان الخلف ذم يتكرك يبدأ كسي آآ آآ bayan ka ce in an yi alƙawari da kai an yi magana ka ce eh za a yi insha Allah in an jima ka dawo ko gobe ka dawo to in ka faɗi wannan kar kuma ka daga ce ka fasa in har kana tsoron ba za ka saka abu ba in faro ka ce Allah ba zai ba zai yi ba a a tuba mun ne ka saka wutar mata ce ka faɗa wani gaskiyar ba kuma sai na ce a tuba mun da Allah a gyara mu ko kariya zama kawai babu ba zai yi babu a da Allah ɗan wani zai ne a ɗan bincika da zai ka so kamar ka yi ƙarya ke sama ta an gane da ma sarka da magana guda ɗaya cikakkiya in ɗaya ne kawai ɗaya har zaka ji an ce ba wani bane ya gaya ma shi ne ta wannan magana ta kare inda shi faɗa masu haka babu canja amma idan ka zama mai maganganu kowa san ka faɗa faɗan gaskiya ka shiga uku mun taɓa yawo wani babban mutum ɗan siyasa akan wani matsala da aka gama sai ta mana bayanan alƙawari muka da zaki muka yi godiya muka tashi sai muka dawo dama an tura mana wakilci ya kai muka ce an ya ce mana kaza kaza sai suka dariya suka ce a'a ai wannan duk abin da ya faɗa muku ƙarya yake ya ce a ya haka suka ce wallahi azim in je shi ya faɗa maka wani mai ƙarya ne kuma ƙarya ne ƙarshen lamarin yace duk wanda suka ce ai wannan in dai ba ce maka ya Allah in yi bane to duk abin da ya faɗa ƙarya ne kaga me ya shahara har an shaide shi da haka ya shiga uku dan ya tabbata a yake cewa abin da za a shaide ka na hali da ɗabi'a kuma ya so da gaskiya haka ne halinka to har abun Allah ma haka kaga mutum sai zaba kansa hanyar da ya kamata ya bi kenan ko Allah ta mu dace to shi ma nake cewa ko da su ɗan kaɗan ne a adadi wa uddatuhum kuma tsarin su na shirin yakin su ba su da kayan faɗa ba su da makamai in dai suna kan gaskiya da karantarwa irin ta manzon Allah sun fita irin tsarin sa sallallahu alaihi wasallama to ƙarshen lamarin su su ne masu cin nasara yace hujja akan wannan shine qala subhanahu ubangiji mai jira da ya yace to wa man yati wallahi wa rasuluhu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون duk wanda ya zubinci Ubangiji, ma'ana ya bi tsarin da Allah ya tsara a Ƙur'ani, ya bi tsarin manzon Allah shi ne wa Rasulu, ko kuma ya bi tsarin da mummunin magabata suka tafi a kai shi. Yana bin tsarin Allah da manzansa, a bisa fahimta da karantarwa irin ta magabata daga sahabbai, tabi'ai, tabi'in, tabi'ina. To in kana kan irin wani tsari sai fa inna hizballahi hum al-ghalib. Ubangiji ya ce lallai rindinar Allah su ne masu cin nasara. jirrinci jujjun da za a yi duk kaiwa da kawa da za a yi wanda yake kan tsarin Allah ko da su ne ‘yan kaɗan ƙarshen lamari su Allah ke bawa su nasara domin nasara in dai ana kan gaskiya ba tana ga kayan yakin bane ba kuma tana ga adadin mayakan bane ya ce wa man nasaru illa min indillahi ana sa mutane kawai daga Allah take zuwa shi ko Allah na ba da nasara ne ga wanda ya bi tsarinsa da tsarin manzansa sallallahu alaihi wasallam kaga inda zaka bi tsarin Allah da manzansa da tsarin mu'minin magabata na farko to har abada dimin da'imin kana cikin zaman lafiya insha Allah duk yadda za a yi a care ka a tsangwame ka a ce kai meye ne a tafaɗa masu zaɓi daban-daban wahabi ne wane ne extremist ne kai kai wa duk a ƙarshen lamarin ne sai ka zanto kai ne mutum da tsara ko saboda ya tabbata ma hadisi cewa duk wanda yake neman yardar Allah a wurin neman yardar Allah kuma sai zan ce yana yin abin da mutane ba sa so suna fushi da shi suna kinsa saboda ya ce sai an bi daidai su ko sun ce ba za ku daidai ba ya ce sai an bi sunna abin da manzon Allah ya karantar su kuma sun ce a'a ba shi ake so abu ba ba za su tsane shi ba da farko to na farko in dan Allah yake Allah zai so shi idan Allah ya so shi kuma zai sa su mutanen suna son shi daga baya. A ga hikin. A nasara ko? Idan kuma yana neman yaddar mutane ne don a yabe shi ke abubuwa. A cikin ƙoƙarin ya birge mutane sai kuma yake wani abin da ke fita ta Ubangiji Allah ya hana abu. Shi ɗan siyasa ne, jama'a yake so, kowa nashi ne. A ga mu ana daidaita duk wanda ya kware a siyasa shi ne wanda ya kware a gurin faɗan ƙarya da yaudara. Ko? wanda duk wanda ya zo sa wani zai iya mana bayan da zai gamsu zai iya kwantar mana da hankali nuna masa kauna ko da kokari yayi ina ce kwarar ɗan siyasa kowa na shi ko to in mutum aka da ɗabi'arsa kuma yake yin abin da Allah ya hana shine kai ƙarya kai yaudara kai cin amana to da farko Allah zai ki shi kuma zai sa mutanen ma suna kinsa daga baya kaga babu da sarar kenan kiza ka kanka da gaskiya Allah ba mu yake yin gaskiya yace wa qala jalla sha'anahu a wata aya ubangiji ya ƙara faɗa dangane da magana akan masu bin gaskiya masu bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da irin tsarin da Allah ke so manzon Allah ya faɗa ko ya karantar da sahabbansa yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi har nuni al-qital ka faɗaitar da mu'mine game da yaki ka musu jawabai game da yadda za a yi yaƙi a musulunci farkon musulunci da fara yin yaƙi yaya za a yi a faɗaitar da su a nuna musu a tsara musu shi ne a wata Allah ke cewa wa izga dauta min ahli ka ko ne kullu da maqallal kilkita wallahi sami alif ya fitan da kai kan muku a cikin kabarin gida wurin iyalanka ka tafi gurin sahabbai ana musu bayanin kwamandin yaƙi ku tsaya a nan wannan shi kaza a yi kaza ku ku zauna daga baya ku ku hautar wannan haka haka ana tsara musu da za a yi yaki a matsayin sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bayan an yi addu'a an ba abin da Allah ke so sai kuma da kai ne tsari da tattali da kuma tanadi na fata an gane dan Allah musulunci ba addini ɗan kauye ba duk abin da baku tsara shi bisa tsarin da dai ba to ba za ku sansara a kai shi ba ko mun karfin imanin sai kun bi tsarin da manzon Allah bai shi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya ce Allah ya ce a nan gurin yace iyyakum min ibn sabiruna in aka samu tun 20 a cikin ku sahabbai sabiruna masu hakuri za su jure wahala su jure tsananin yaki suna da ƙarfin imani a farkon musulunci kenan ko yace ya galbo ni a mutum ashirin za su ci nasara a kan mutum ɗari biyu in ji Ubangiji. Saboda mai ƙarfin imanin su da kuma juriyar su da jajirce wasu. Haka Allah da ce fa kawai a je a yi addu'a kawai Allah ka sha'arra ba. Sai an fita fagen yaƙi. Sai an yi fafata za a ji musu ciwo su jure kar su gudu. Na ba ta an gane za a harbe mutum da kibiya za a sare ma wani hannu ko hanci ko kaza ko kaza. Amma ne su jure su jajirce. Ko? Idan ka samu Abdullahi bin Rawaha kenan ko? an tafi yakin mota su Ja'far bin Abi Talib zalla ya ce za ku tafi yaki kasar Rumawa ita ne da Turai a yanzu yace kwamandan yakin shi ne ne Usama bin Zaid idan ya yi shahada yace sai a daura Abba Usama makai Zaid bin Haris idan ya yi shahada yace a ba Abdullah bin Rawaha in ya yi shahada a ba wa Ja'far bin Abi Talib in ya yi shahada kullin na da ya shi haka kuma kai duk waɗannan uku suka yi shahada a yaƙi da aka zo wurin Ja'far ya zama kamar da suka musulunci aka sare mar hannunsa guda ɗaya na dama ya rike gudan da hannun hagunsa aka sare na hagun ba ya ƙarni ƙarni da jikinsa aka aka kashe shi ya yi shahada Allah ya ce wallahi na gan shi a aljanna an masa fuka-fuka yana tashi kamar mala'ika Ja'far bin Abi Talib ko aka Abdullahi bin Rawaha haka ne ana ji musu rauni saboda mun faɗa ko ba ƙarfi ba ne ba jarumta ba ce a ce kai ƙaura ne a ƙadar hankali ma ƙaura matsoraci ne ya ji na farko ya tsaye ya bar Allah da manzansa za a sauke shi da da ƙarfi ba zai yi shi jikinsa ba a ganin ba jarumta ba ce shi ne zai tsaya sauko barazana jarumi shi ne ya ji zafin abin da aka masa amma saboda harkar Allah ake da manzansa zai tsaya zalunci ba gudu babu za da baya ko abin da suka kenan suka ce forward eba backward never north north surrender soja kenan ko soja wuta soja Allah kara soja lafiya da ko eh Allah kara mutum nasara akan makiyansu gaba gaba har abada babu da da baya har abada suka ci eh kuma babu babu taranja babu juyawa kawai a mutu a tafi haka ake saboda wannan na Allah kake amma fa sai tsarin da Allah ya kawo ba irin tsarin fada da zamani wanda na shirme na karyar ba tsarin gaskiya da manzala ya karantar wanda shi za ake bi in aka samu mutum ashirin a cikin inji ubangiji za su tattara akan mutum ɗari biyu kaga ayan mulkin sau da yawa ne yace wa in yakun minkum mi'atun in ko aka samu cin dari ashuhu ya gani ko alhamdulillah da kafaru bi annahum qawmun la yafqahuna za su tsara akan mutum dubu daya wadanda su kafirai saboda me la yafqahun su suna abin su da ai babu maganar ilimi a ci bare a yabu dan Allah dan neman yardar Allah amma shi mumini yana yi ne saboda neman yardar Allah shi yasa a wata aya ma Allah ke san hankalin mumini yace in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu wa sabila min Allah ma la yarju idan kun ji zafi saboda an tare ku ko an soke ko an ji muku rauni a gurin yaki su ma ga falsa din da kanka tare sai saboda su mutane ne idan haka jin zafi an yanke ka shi maganin zafi amma dan me shi ya jure kuma kai ba za ka jure ba kuma ko kuna fatan wani abu a gun Allah wanda su ba ta fatan kuna gun Allah ko in kuka mutu a yakin shahada aljanna in kuka tsara kuma daɗi kan daɗi shike ba ma tsara shi to sallah ke nuna mu'mini a jure a yi haƙuri kada ka zafin yaƙi ka gudu ke sa ma nan to kaba'irul zunub daga cikin manyan zunubai da manzo ya faɗa akwai mutum ana yaƙin musulunci sai ya juya ya gudu wannan kaba'irul zunub Allah ya hana wannan kai ka tafi a yi gaba sai dai in shugaba ne ba da wani umarni saboda a samu tsira ko na wasu musaka amma kan mutum ya gudu saboda tsorata wannan ka bayanin zunubi ne Allah ubangiji ya sa mu dace yace kun makala sai Allah ya ƙara cewa a ci gaban ayat yace al'ana ka fallahu anhu wa alima anna fikum da'afa yace to yanzu an kawo kunci na farko shine aka ba da umarni in dai kun kai ɗari mutum ɗari ko mu'minai ko ku fuskanci arna mutum dubu babu gudu babu ja da baya in kuna da ƙarfin imani kuka jajirce Allah zai ka ɗauki a kai daga baya sai Allah ya kawo sassauci da dokar yace to in yanzu an muku sauki saboda Allah ya san cewa a cikin ku akwai masu rauni ina ba ta gane saboda ai ba duk maza bane maza ko yace ba kamar maza ka maza ba ka san kamar maza kamar yan mata ko yace ba dan namiji bane namiji ai akwai mai sunan maza kuma akwai namiji to sai an buga ake gane namijin gaske to Allah ce ya muku afuwa yanzu idan aka waye gari aka samu a cikin ku ni atu mutum ɗari ko sabiratu masu juriya da haƙuri ya bi ne a ce to su yi yaƙi da mutum ɗari biyu za su nasara a kansu a madadin da an ce mutum ɗari su fuskanci mutum dubu ina ba an gane yanzu an rage ubangiji a tausaya al'ummar manzon Allah to yanzu mutum ɗari muminai to za su yi yaƙi da arna mutum ɗari biyu in dai suka jure suka yi haƙuri to Allah zai ba su zai nasara a kansu yace wa iyyakum minkum alfun in ku an samu mutum dubu a shinku ya galibu alfaini bi idinillah za su ci nasara akan mutum dubu biyu da izinin Allah wallahu ma as-sabirin lalle Allah na tare da masu haƙuri a wurin taimakon su da kaunar su da ba su mutum nasara malamai suka ce daga cikin abin da yake mafi lada mafi tsada daga cikin ibadoji akwai haƙuri a ciki dan Allah ya maganganu da yawa a Qur'ani game da muhimmanci yin haƙuri da kuma lada mai tarin yawa da yake ba masu haƙuri saboda ibada ce mai tarin wahala dole ka yanci mutum aka ce kai haƙuri to a ƙa'idar musulunci kamar ana baka daraja ne cewa fi innan ka yadda kai zauna ka zama wani Allah inda Allah ce inna la ma'as sabir na fata an gane duk da kace ma kai haƙuri to ka yadda kai haƙuri kar ka ɗauki da jiyar cewa ni fi ba ni da haƙuri a zauna da na faɗa kansa ni fi ba ni da haƙuri wannan kuskure duk abin da kake komin da wani mutum maka wani ka yi haƙuri to ka yi haƙuri in dai kai dan Allah to sai Allah ya baka taimako da kuma sun nasara akan dukkan abin da yake faruwa ko da ku ta da cuta ka yadda ka yi haƙuri amma ni da irin sai dai har ta kusa ba jin magana kowa ya bar magana ba zai ji ba sai ya tafa ɗan abin da zai sai ga dama ya yake so kuma ƙarshe da mene ba zai sai tara ba asara ma zai nadama ma zai tana daga an ce maka ya hakuri to ana baka daraja ne da matsayi da cewa ana so a haɗa ka a fadar ubangiji ka samu taimakon Allah ka samu kaula daga ubangiji za ka yi hakuri ina ba ta an gane suka ce da hakuri abu ne marar amfani Allah ba zai umarci manzo Allah ya rika yin hakuri ba hakuri ne daga cikin ibadun da Allah ne kadai ya salla nan wanda yake ba masu hakuri misali ibadu akalla guda biyu ko uku wanda Allah ya faɗa cewa shi kaɗai ya san ladan masu daga sha akwai mai azumi ko azumi Allah ce a rufe kurci cewa nasu shi ya san abin da zai ba mai azumi dan Allah na lada sai ko ne qiyamul layl sallar dare ita ma duk wanda yake yin ta Allah ne ce babu wani rai da ya san abin da Allah ya koyi mu masu qiyamul layl sai kuma ne hakuri Allah ya cewa innama yufasadul ajruhum jazai su ba ta hakuri Allah na cika musu ladan su ne babu kirge wanda da ce Allah zai kamfata maka kwararo maka haka ba karama ba bane to abu ne mai muhimmanci a buya cikin komai ma ka yi hakuri ka juye in ka sa abu a gaba ka jajirce ka yi hakuri ka dade kana yi sai Allah baka tun nasara a kan abu ko me yana da muhimmanci Allah ba mu ikon ya. Yace wa yaqul subhanahu ko yace a wata aya Allah ya cewa kan min fi'atin qillatin ghalabat fi'atun kathiratan bi idnillah. So nawa ƴan tawagar mutane mayaƙa masu imani ƴan kaɗan suka ci nasara akan tawaga mai tsarin yawa zugar al'umma masu yawa. Amma ne da izinin Allah ma'ana su wa'annan kaɗan ɗin suna kan daidai su ne mutanen Allah kuma da abin mamaki malamai suka ce za ka ga galibin da buri yake zuwa Qur'ani game da bayan Allah ko masu rabauta ko ɗan kaɗan ne a musulunci yawa ba shi da la'akari ba a ba tasiri kuma galibin yabo bai zo a cikin sigar yawa ba sai da a gurin zargi za ka an ce kalilan ba ta shi ko amma duk abin da yake na ayyabi mutane ne suka ji an ce ‘yan kaɗan ne masu rabota, ‘yan kaɗan ne masu kaza. Saboda karfe da aka da cewa mabiyansu masu yawa ne, ku tawagar ku ba ta da yawa ba shi bane manufar. In dai kuna kan gaskiya, kun tsaya a kan daidai abin da manzon Allah karantar, ya sono aka fafata mutane yan kaɗan tawaga kaɗan suka tsara a kan zugar mutane masu tsarin yawa amma fa da izinin Allah wallahu ma asabiyin ta ganin mala ta kisa lalle shi Allah yana tare da masu haƙuri a wurin taimakon su da ba su nasara da kuma agaza musu za ka mace koya ta ɗabi'ar haƙuri a ga a wata aya ma Allah cewa innal insana lafi kusri dan ne dan adam gaba ɗayansa a cikin asara yake jinsin ɗan adam a cikin asara yake sai Allah ya tokace waɗansu bayan da shi yake so su yace ne innal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr su ne wanda ba su cikin asara wanda suka yi imani suka rika wasu shida ne gaskiya ne gaskiya shi ne abu qur'ani abu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu addinin da manzon Allah ya kawo yace kuma suka rika wasu shida junan su da yin hakuri a yi haƙuri a wurin bin Allah kuma idan baka yi haƙuri ba ba za ka yi bin Allah ka yi haƙuri a wurin me yin abin da Allah ya ce a yi ka yi haƙuri wurin daina abin da Allah ya ce karka domin dukkan abu na haram za ka samu zuciya ko tana san abu to amma sai ka san cewa Allah baya so sai ka ba rusar haƙuri ka bar ta ka irin abin da ke so dan ka yi abin da Allah in ka yi abin Allah baya so sai ka irin abu sannan kuma sai ka yi haƙuri a gurin aqdarullah kaddarorin da Allah ke kaddarawa a duniya masu daɗi ko marasa daɗi abin da ya same ka mara daɗi ka yi haƙuri ka bar wa Allah sai Allah ka ɗauki na fata an gane su haƙuri dai abu ne mai muhimmanci kaga ya Ali bin Abi Talib ke cewa matsayin haƙuri a addinin musulunci kamar matsayin kai ne a gangar jiki kuna ganewa duk wani abu da ke gangar jikin ɗan adam galibi da ake gani a zahiri za a iya shirye shi kuma dan adam ya ci gaba da rayuwa ko wani a ba da ba su da hannu wani ba ba da hannaye biyun duka wani ba su da kafafu wani ba su da idanu wani ba shi da kaza amma na rayuwa ka taɓa ganin mutum ba shi da kai zai ranar ce matsayin haƙuri a musulunci a imani a wurin imani kamar matsayin kan ne a gangar jiki da zara an cire kai dole da mutum shi ne ta faɗi ta mutu ba ita. Ya ba an gane, ba ga da mutum ce ba su da haƙuri, to duk in musulunci sa ya rushe gaba ɗaya kai. Saboda duk addinin masu kai haƙuri za ka iya yin sa. Galibi ya zama abin da zai baya so ne a addini. Amma saboda ka yi haƙuri kana neman lada a gun Allah, sai ka je ka yi kayanka. Ko? A maka abin da ba daidai ba, Allah ce dan Allah ka yi haƙuri. Sai ka yi haƙuri ka bar musu. Ka sani, kana cikin kwanciyarka kana jin daɗin bacci sai ka ji agogon ka buga ko ka zuwa ga ana kiran sallar asuba sai ka tashi ne ka saki alwala ko mun sanyi ko mun zafi ko mun bacin da kake ta kai alwala ka suka tafi masallaci kika sai da kai hakuri kana ji kana gani sai ce ga roƙa tsaya ramadan sunansa azumi ya zo ka yi aiki ka gaji ko na makwanta ka ka shirya kayan sauran ɗanka mai kyau ka ajiye kawai sai mace kwashe ka tana farkawa ana cewa tsari a wajen sala. A yau gaba ɗaya da kayan asalatin da tashin kilomita minti goma ba. Ga abin kana gani a gabanka, amma saboda kana son Allah, kana neman yardar Allah, sai ka yi haƙuri, ka san fa za ka wuce yunwa, amma sai ka yi ne, ka yi haƙuri. Kuma idan kin da imanin ne, ko da ka je ka ga ba kowa da ke ce Allah ka daji ba ka tawo ba ka ma sha'awa ba ka tuno shi ba in ma zai ba ki ko mun lokaci ya za ka tsaya ka ba mu wuri an ga dukkan sai da kai haku isa dukkan ibada gaba ɗayanta sai mutum ya yi hakuri zai iya to da ka hakuri abu ne mai muhimmanci a addinin musulunci da ake so mutum koya ma kanka hakuri a cikin komai Allah ba mu ikon yin haku yace wallahi ibratu fi nidanillahi ta'ala بمواجبة الحق والاستدامة عليه ونصرته ما على yake cewa wato abun lura da ya kamata mu gane shi ne a mizanin Allah ma'auni na Ubangiji to abin da ake ga ake damuwa da shi shine gaskiya ka riƙe gaskiya kuma ka tsaya a kan gaskiya ɗin kuma ka taimaki gaskiya to sai Allah ya taimake ka amma idan ba ka riƙe gaskiya ba ka riƙe abin da ba ita ba to komai yawan ko mun jimawa kuna yi sai an waye gari ya zo ya tsare. Ina fata an gane. Shi ne masu yin barare da yake masu masu masu ke faɗa larabawa suka ce wai mahama ta kun indamri in min khaliqatin walau khalaha tukfa ala nasi tu'lai duk abin da yake da dabi'ar ka da halinka ko kana koyi shi in dai ya tumutar ka kudirin ka ne are ba za ta rinsa ka faɗa ba ka sani to sai a san ta da gaskiya da kuma tsayawa a kanta to sai Allah ya sa ma kima ya soka ya taimake ka ya ba kuma cin nasara amma in har kana da abin da yake na munafurci da ƙarya kana koyi kana bayyana akasinsa a zahiri to ana nan yau da gobe sai an gano asalin wanda kake koyewa haka Allah ya alƙawari sai ka zanta kamar Allah ya matsa bakinsa ko sai ce kaza to haka Allah yake ta'ala idan asalka da faɗar gaskiya a baki da zuci da gaban da kowa irin da gaskiya shikenan sai ka samu cin nasara yace wa huwa allazi ko wa huwa al-asl to ita gaskiya tace asali abu ne samun nasara abu Allah in kana so Allah ya taimake ka to ga abin da zaka rike shi da sai gaskiya a san ka da gaskiya a ga daga cikin dabi'un larabawan jahiliya tun kafin zuwa musulunci shine mutum baya da ya karya karya ba siffar mutum kirki bane a cikin tun a lokaci saboda murinta da kuma aibin ta ga yake shiga cikin zuri'arka to ga mu kuma yau me mun dauki karya ma zunubi ne mutanen daga mutum ƙaratan mutum yushe shan mutum kada sama ƙarya kuma haka babu ajiya ba daraja har kawai girman ne amma ya zama ne ya zama shasha babban mutum yasa da shekarun baya can sun ku fulanin jeji in mutum ya kai shekarun zai ajiye giyun suna ɗuba a kansu al'adarsu sai ga shekara kaza to za ka kafa giyun ka bar shi amma a wancan lokacin ba fa yanzu ba a wancan lokacin duk wanda ya gan shi da gini to ko zai mutu ba zai karya ba a wani lokaci yanzu za a taro ne don musamman a yi jannata da kasar da ke ba a kyaro kasar idan mai arziki ne ma har sa zai yanka a zo a yi walima da cewa ya tsaye da gini to daga wannan ranar za a ƙara tattawa na karkarar su da yankin su a zo amra da wani mutum cewa za a yi da su sahun manyan mutane duk wani abu da aka da kasari ba zai ƙara yi ba zai taɓa yi ba za ka taɓa ganin shi akin ashe ba daga za ka kullum ta duniya da butarsa a hannu yin da yake a duniya saboda wani zai ɗahara ya yi tsarki ya yi gani babu ruwa a hannunsa ba ta fata an gane ba zai magana ta ƙarya ba ba zai duk abin da kake na asha ta wuyan zuwa kaga dabi'a ce ta ne karatun gaba ɗaya wani kaɗan kamar wani wasa kamar yaudara kamar zolaya sai ga mutum mai siffar masu mutanen kirki wani ma malami ne amma zai iya matsariya ba abin da zai shi ko akwai lasa kuma wannan la ke cewa zan lamunce a ba wa mutum gida a aljanna in har dai ne karya ko a cikin wasa ne ko a zolaya ne ba zai karya ba dan a yi raha a yi barkwanci ba zai faɗi karya ba sai daga faɗa abin da yake barkwanci ne na ai wasa amma ba tsayya bane wanda kake faɗa wanne bai fahimci ka kai tsaye ba misali da wani ce manzon Allah ya manzon Allah ka bani doki mana ko ka bani raƙumi in hawa in tafi ka zamana sai ta kai sai dai ba ka ɗan taguwa ya manzon ɗan taguwa kuma kuma yi bane ko a tsaye da ka ɗan godiya ya manzon Allah ɗan godiya kuma ni doki yake so ka fahimta idan baka dan godiya a ga shi ne da fahimci a duk wani doki dan waye duk wani doki dan godiya ne ko ba dan godiya ba ne to haka ne bai fahimci an fara ɗaya ba sai ka ɗaura ƙwaƙwalwarsa kamar ɗan ƙaramin doki da ka haifa yanzu ko ta za a bai shi amma duk girman da kuma girman ya ɗan yin godiyar ne ko da irin wannan haka an yi farkonci ma ba ka kuma aka yi ba to irin wani ya halatta kai amma duk abin da yake ƙarya ne ko a wasa ne kai aibi ya a musulunci. Kai ba ma nan ba, ko ka ce na maka mafarki, mummunan ma magana ce, a ranar kuma kai mafarkin ba. Ishewa haramun na musulunci. Ba gani kuma yanzu baka ɗauki ƙarya ba malafi ba ce. Ba ma ganin ta ba a matsala. Kawai mutum sai ƙarya don ai dariya, ko ya ƙarya don a sani, ko ya ba abin da zan yi muku. ba da kuta mana dubin ba bare ma a tuba bare ma a cewa an yi ba da ba daga safe zuwa dare mutum zai kira kalla guda goma ko ashirin ko goma sha kaga nan ba karan bala'i bane Allah tsare ehe yafi to wa hada huwa al-asl in kana neman taimakon Allah da nasara shi ne to karshe gaskiya kuma ka tsaya akan gaskiya kuma ka taimaki gaskiya abubuwa ne guda uku ka rike gaskiya ka tsaya akan gaskiyar kuma ka taimaki gaskiya to idan ka rike wannan to Allah zai baka taimako cikin kowane irin yanayi Allah ka saka ma cikin su yace ma amalan muslim fil istidad al madi bayan ka rike gaskiya ka tsaya akan gaskiya ka taimaki gaskiya don a maganar yaƙi ne da addinin musulunci da kuma sai ka kai koyewa matuƙa ba da dukkan iya ƙarfinka a gurin mai tattalin kayan yaƙi na fata an gane sai ka tattali kayan da za a yaƙi su ba wai kawai yi gaskiya da kuma ne kaɗai ne ba ga kwasu nasara dole Allah ya tsara sai an yi kaza sai an yi kaza a nemi kaza a nemi kaza a nemi kaza na fata an gane karka je ka dangulo al'ummar ka bukin cikin da ba zai kare ba to ka gani za mu ke faruwa a Isra'ila nan me ba me ranar babu daɗin ji babu daɗin gani ko wani abu wani abu na cin mutunci kowa ya gaza kun je kun kai wani hari marar amfani kun kashe mutum ɗari da wani abu kun kawo mutum ɗari da wani abu daga fara yakin an kashe mutum ya fi dubu ɗari yanzu na musulmi an kashe mutum ya fi dubu ɗari an kaskantar da su an wulakanta su an dammar garuruwan su sun zama ɗan gudun hijira kuma ana da fata a cikin wayan su yau ana magana sun dirfafa wani gari babban gari da akalla akwai mutum miliyan biyu a cikin gari an dirfafa da tankokin yaƙi na zamani da bala'i eh kan zai riba wannan kun zo kun zace mutum da ba ku mutum talatin to me amfani haka me riba da aka ci me hankalin da kuka yi irin ba musulunci bane Allah ba haka ba za a karantar da yaki ba wannan bai jaza muku izza ba sai kaskanci da jaza ku ko ba ne kaga duka wannan wauta ce da abin da ba ta dai bane da kuma barin abin da manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musulmin ma cikin su eh Eh, kaɗan ne sai da yake gani na ma ya kaɗan da ba kullum abu Allah ya kaɗi masu imanin haka Allah faɗa yi wani ta damu da rudanin mutane ko sun miliyan ne kana kan gaskiya shi kenan ka gama da su saboda sakamakon ayi a ƙarshe abun Allah ake nema da daidai ko ba da ba in yanzu ka yaban a duniya ko miliyan ɗari kun ce ni kaza ne abun Allah ba haka ba ta gane mana banza tunda gungu za a koma ai to haka ke za ka nema abun Allah kai tsaya kuma kan abun da manzon Allah karanta Allah ce ko kai kaɗai ne kaɗai akan gaskiya da Allah ya saukar to Allah ya alƙawarin kai ɗin ya taimake ka sai ka ɗauki duniya suna kan ƙarya ka kiɗa kana kan gaskiya to tabbas sai Allah sai mutum alƙawarin Allah baya wulaƙantar da mutanen kiri amma ka jawo wani abu na kaskancin musulmi da musulunci ne riba rasa ne amfanin haka tun da aka fara wannan kasa-kasan ko mutum ɗin ba su kai wahali a cikin sa'ila su sun kashe shi sai ka zurfafa su ta kashe mata da yara ƙanana ta kallamin ba can gani ba da yashi a gani to duk ana bin tsarin da ba manzon Allah bane koya to duk kuma ana fita ganin kanka ya gano na tsara in dai saba na manzon Allah wallahi ba ka tsara ba rushewa za ta Allah ya samu dace yace kama qala subhanahu wa ta'ala yashi wal wal akad bi akad al mashru'a sannan bayan ka tattali da kayan yakin da za a yi jihadi kuma sai ka bi hanyoyi al mashru'a wadda manzan Allah ne shar'anta su abin na ba ta an gane ba haka ake za a yaƙi a musulunci ba sai ka zaka fara mutane ka ce ka kawo hali kai kaza kai shahada Allah akbar ba haka bane wannan ba wani abu da yake da mutane banda kaskanci ba ci gaba yake jazawa ba sai ka yi riko da hanyoyin da manzan Allah ya bi a jihadi har da sahabbai da suka bi bayan rasuwar manzan Allah ya ya suka dalfati rumawa da farisawa ya ya aka yi duk ba shi ba da buce ka je ka karanta sai ka ga abin da yake daidai kuma ka ga yadda aka samu sunna sala yace saboda kamar qala ta'ala kamar da Allah faɗa ta aya wa iddu lahum mutaqatil yudum wa firqatun tay Allah alaikum min quwwati alfi magana sai fassara al-quwwa din a wani hadisi yace ala innamal quwwatu ar-ram karfi shine harbi ko yanzu ne da me harbi yanzu abin daga matsayin ai ba karfi ba sai yanzu ni zai ni yayi kaza roki wasu masifu ga sunan manyan manyan mutane da aka harba daga nan sama kamar guru kana nan a zaune irin kowa awa sai da mishi ne wa ta ce yaƙi ba haka ba magana ce al'uwa su ce arramu kayan harbi kayan jifa ko ya ce min riba da kayan da kuma kurarrun dawakai kurarrun tungarman dawakai ya yanzu ne mai ce na ke nufi ɗan bambam ba shi ma zama ƙauyenci drones ake ce musu jirgi mai kai hari ba kowa a ciki shi ka zai zaka da shi da bababan masifa dan karami ne gaba ɗaya ka je sai mu abin ba an shirya masa bala'i ya tafi kawai sai hari in ka rayuwa garbo in ka rayuwa garbo bala'i in ka rayuwa bala'i haka ake haka ban kashe kowa ba a ciki shi kawai ban kashin bala'i su shi ake so ka tsare da yanzu da fara yakin wannan zuwa yanzu an kashe mutane musulmi bayan Allah salihan mutane babu adadi banda Allah wanda ta adadin su an dammar garuruwan su an kaskantar da su abun bakin ciki da take ci da ba shi wancan ba ta ba za a yi wannan fatan Allah ya kiyaye to ka zama kana bin manzon Allah a komai ba jini da rahita da musulmi in ba ka ba ba ba Allah ba ta faɗa ba dan manzon Allah cewa yi man arda fi amrina hadha ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد shi kenan an gama duk abin da kace na addini in sunan abin addini to kai shi ba irin tsarin manzon Allah ba fa huwa radd Allah ba zai karɓa ba ba zai ba ka lada Allah tsare imanin shirme ne za a zo a ma a dammara ku mulki talatin an gama da ku gaba ɗaya shi kenan kuma ta kare gaba ɗaya to yana kwanci a tsakanin ka da kilomita dubu zai haro maka wani bala'i ya sallame ka ba sai da shi to na magana ka fuskanci su ka bi wani tsari ne daban yace wa akarzu min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum ba ma su ban kula da kayan yaki kayan da suke tinkawo da shi kuma kula kula da shi a hannunku sai su yi ne irin tsoron ku suna shakkar ku sun san kana da kayan bala'in kai ma to kai da karatun ma da za su baka damar ma kai dama na su da karatun sai wani suka yi zai ya soya abin su to nuclear theory in ba karanta shi yanzu ka fita ka zaka karatu to ba za su karantar da kai na zamanin ba sai wanda yake an yi shekara kamar hamsin ma da zai sa shi za ba ka da kai taba ma a taɓa ta wa lokaci su ko sun yi mugun nisa a telefon na da ake haka bir ga wata waya daga nasar zuwa kowace anguwa yanzu ba ga wani an tona ƙasa ko ina an mugunne su yanzu ba ga wannan ba to in suke da wancan to sai aka sa maka wancan telefon din na landline su ko suna da wannan sun yi wannan din ba wannan ba yanzu an mutu tafi a duniya ba wani kuwa an ci gaba ƙananu da suna nan Microsoft suna nan ƙananu yanzu an kai da addininka da kake magana waya ce kullun rigarka waya ne ya tsamin da kake fita waya ce wane ne waya ne mu komai za a yi babu wayar a hannun ko ba buƙatar cin kowane kala zai yi zai kalli kitin da inda yake fi mana labaran wani abin sa ka so ta abu ne ka so abin da zai hana shi kai kana mara ta kasuro a jibinka har wani ya kasko da kyamara ina shi makullin rijiyar ka kawai wannan glass din da yake fuskar ka wannan akwai da ka saka masa microsoft da ɗaukar hoto ko kyamara ko bidiyo kuma zan yi magana in faɗa wanda nake so abin da nake so shi na faɗa mu kuma in ji shi waya ji ba ya kasa kaura ba kullum ba duk wanda sun mutu shi sun yi nisa to kan da kake sun yanzu zai ta koya maka irin wannan fata ma lokaci ita biri gurin abu daya su kuma sun mutu shi to ba ka da wannan ina magana ka fuskance su kawai ka cigaba da da'awa da karfi da mutane tauhidi ana nan ana nan ga su su din ne turawan ne yahudawan ne kaza din ne amma ya dan da ya kai ka ya dan musulmi baka sani ba matar ka musulma baka sani ba ko ba yi bane kan awaye gari duk sun mawaye koyar koyar to bai bane an yaki yaki ya kala kala ne yaki kala kala ne saboda mai asalin manufar yakin musulunci shine a yaɗa musulunci ya zama shi ba ɗaukake ba za a kashe mutane ba. Don haka Allah ma ya faɗa, in ce yake magana kan jihadi, ya kama zama cewa wata za a kashe su, ke ce wa tilkal ayyamu, yudawilu ha bainan nas, wal ya'lamu Allahu alladhina amanu, wa yattakhidha minkum ash-shuhada. Abin da ke sa wata ran aje yaki a kashe musulmi, yace Allah na yin haka ne don a nuna a fito da asalin masu imani, kai ka ɗauka cewa don kai musulmi ne kullum kullum masu nasara. to haka ne kowa ya zama musulmi ya ce kawai tunda ba a tona a kungiyar da ma zo tana an je musulmin ne amma an yi masa fata fata to sai ga kai wannan addinin ka na Allah ne ya bari an kashe masoyansa ba da ba mai imani ba ba yanzu imani ya fito da rashin imani sannan kuma wa yattaki da minkum shahada dan Allah ya azurta wasu a cikin yan kadan su samu shahada daraja ne matsayi a aljanna mai girma kenan amma asalin manufar musulunci shine jihadi da ake yi don a yada musulunci ɗaukakku a ban ƙasa ya zama ko ina shi su fafawa domin kuna karantarwa ta hanyoyin karantarwa iri iri da zamani musulunci ya yada a cikin ko ina da ko ina ai sun gama giya ba an kashe kowa ba saboda kowane irin zamani da kalan irin yakin su Allah ya samu dace to da mu ke cewa wa wa'adallahu la la la la ونصره لا يرد shi alkawarin Allah har abada baya saba shi in dai Allah ya yi alkawari ya tabbatar cewa shi kuma zai taimaki muminai to abin da zai saka ganin muminan sun zama sun kaskanta shine su suka bar hanyar da manzon Allah ya kawo ga su musulmi da imani da komai amma yanzu su sun kaskanta a wani lokaci saboda ne sun bar tsarin da manzon Allah ya kawo shi to sai Allah ya basu musamman karya abin da manzon Allah ya kawo guda ɗaya tab zai iya jaza ruwa fa duk kuma Allah dan marasu wannan shaida ne akan abin da ya faru a yakin Uhud yakin Uhud ga manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam ya ware wadansu mutane kamar hamsin yace musu ku tsaya akan wannan dutsen idan ka je Uhud har yanzu dutse yana nan shirin da aka je Uhud har yanzu ka je Madina Allah ta masa Jabal Rumman yace ku tsaya a nan ko kun ga mun ci nasara kar ku sauko ko kun ga ana karkashe mu kar ku sauko sai in na sai ku sauko a matsayin da komanda in chief of the army forces ko dama da ruwan kallon filin badar din gaba daya sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa to har na za ku yi talon to amma mu bari mu zo mu da shin dutsen wani mai bel wannan kuma wata kafa ta jikin shi wannan jibal rumatin za a iya hawa ta gurin to bara a je maharba ki tore mu a ga sun kare mu kenan nan kuma ta gaba da yayi sai ba su wannan kariya yace kar ku so ko da kun ga mu a bi karkashewa kar ku so ko ko kun ga mun yi kora mun yi komai kar ku so ko sai in na ce ku so ko ya nada musu shugaba ya saka haukan dutse sun kai mutum hamsin ko sama da aka ko kasa da a karan farko aka fara yaki sai Allah ba mu yi ne tun sara a kansu suka jefar da makamai su suka jefar tutar da masu gudu suka juya kafirai to shi wa'adar da kan dutsen sai ga to a ai an gama yaki tunda ga an kore mutane ma suka ce wani ya kare ai ku ya fuka shugaban sai ce a ba ku ji manzo Allah me yace ba ya ce mu zauna akan dutsen nan ko mu yi taro sai in ya ce mu zo suka ce a'a baka fahimta bane tunda an gama yaki tun da yaki kuma yana nufin mu tsaya a nan kafin a gama yaki tunda an gama yaki zai mu tafi kamu ce a'a ni ce mun yi sai ya turo an kira ni. Su kuma suka ce, a ba haka bane. Suka tafi kayan su, sun musallan mutum hamsin, sai mutum kamar arba'in suka tafi. Shi da mutum wasu goma suka tsaya ce, ni kan ina nan har sai manzon Allah ya kira ni. To ashe kuwa zalla dama ya san da abu. Da suka zo su kafirai daga Makka. Wani ƙwararre a cikin mayaƙansa da ya kalli filin shi ma sai gano cewa to za a iya cimma musulmi ta baya. saboda haka sai zagaya da wasu tawaga ya zai zagaye shi gaba daya da za a hau sai ga kawai ga jarumai da kibiyoyi to zalla ta ga sigari shi wanda wa'in can da aka faɗa din yake to wannan ba zai hawo ba tunda mu a dutse yake za mu hawo ko mu dubu ne wale a yadda ya kashe mu su suna sama an kai harbi su rike yi ba su ba kautawa duk kuma ga hawa ga kai ce harbi har ba zai yi ba daga sai ne mu guri ya zauna ya yi gudun to yanzu ya zai kawai kafin ya aure sai ga mutum a cikin mutum hamsin kawai arba'in sun gangara saura mutum bai su goma bai hayya kawai ku hau ki zaburo da kansu kawai kankacin da kansu tuna musulmi sau ku goma mutum sama da ɗari sun zo kan ku ya za ku yada su sai kashe waɗannan mutum goma gaba ɗayan su har kwamandan ya kuma ya gangaro cikin filin udu a guje yana kira wa'yancan kafirin daga kora su yana cewa ku dawo ni ne a bayan su kuma sai suka ji muryar ta suka gane shi ne kawai suka yi abawutan kai kana ta gudu kana ƙoƙarin ka ɗauki ka ɗauki kayan ganima kana ga an gama yaƙi wani ma ya mai da takubinsa a cikin kubansa yana ganin an gama sai ka ji an fille ma wuya saboda can gaba arna sun juyo ba ba ga arnan kawai aka wani irin haɗi kalan ba ta karfe wani bala'in da ba taɓa tsammanin sa a nan sahabbai da yawa suka waɗe suka tarwa su wasu tsorata kana tsammanin abu ta yamma suka ji kuma harbi ta baya kuma ta yamma ta kagan ta wani yawan sabbin kusan mutum ɗari bakwai duk suka watsa a wannan yakin badar bai wuce mutum a hirin suka ɗaka manzon Allah ba. Wannan ne ya zo a kashe mutum saba'in sahabban manzon Allah. Aka ji yawan su kuma rauni. A cikin wanda ujira ne har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mar rotsa a kai sallallahu alaihi wasallam. Wani kafiri ya ɗauki dutse jifo dole sabbin suna kare manzon Allah amma sai da same shi haƙorin sai kare sallallahu alaihi wasallam. abin da zama wannan bala'i saba wa umarnin manzon Allah guda ɗaya ya jaza wannan bala'i to Allah ya yi haka ne saboda a karantar da su da mu da har illa masha Allah muhimmancin rike fa umarnin manzon Allah ya da kula gani ba kin wanda ya bar umarnin Allah guda ɗaya da kankai to shi ya gamuwa da bala'i babu adalci har ga a wannan tafiyar ga manzon Allah da kansa a cikin tawagar tare da cewa Ubangiji ya faɗa cewa Allah baya yi mutane azaba in manzon Allah na cikin su. Amma dan auna maka matsayin manzon Allah da matsayin bin maganarsa aka musu wannan irin gargaɗi mai zafi da kashe mutum saba'in da Allah ya ji bakin ciki yadda haushi game da kashe su. Ko ba mun faɗa ba satin da ya gabata ya ce yi rantsuwa ya ce akan Hamza kaɗai sai ya kashe mutum saba'in na arna. Ramuwar gayyaci. saboda muhimmancin su abun manzon Allah sahabbai masu daraja masu kima eh inda wannan bane wanda ya iya mama ne wannan manyan sahabbai ne zarata sojojin musulunci aka shi su hakan bai jaga wannan bala'i saba umarnin manzon Allah guda daya sai Allah ya wani gargadi a aikace dan mutane su gane muhimmancin bin umarnin manzon Allah ko da daɗi ko ba daɗi ko ka gane ko baka gane ba in dai ka bi dan Allah to sai Allah ya maka albarka tun daga duniya har tashi ga to mu yanzu mu dina mu ta karyawa kuma sai Allah bar mu ai mu zai bai in ba zai ba kana duk wannan bala'i ka tafa ruwa kar ka nada kar ka rayu saba umarnin manzon Allah ya jaza shi wannan shi ne amma alkawarin Allah shi ne idan kai ka sani ka faɗaka ka kiyaye ka tsaya akan duk abin da ka san manzon Allah ba da umarni a yi ka yi iya ƙarfinka abin da ka san ya hana ka hannu to Allah ya alkawarin zai maka albarka zai taimake ka zai maka sauki a rayuwa digirin ɗin da za a shiga sai ya maka sauki har kuma ka ga Allah wannan shine maganin ko bala'i ka dage da istighfari salatin annabi bibiyar sunonin manzon Allah kana aikata su. To sai Allah ma sauki sai da ji kuncin rayuwa da tsadarta sai ga Allah na kore ma kana bukatunka duk da abin ya same ka. Ai ba karma da ke bane wannan ai. Duk da abin ya same ka to Allah ya maka dama ka dama ka yi shi a lokacin da kuma. Ba kuma jira ka rubu kowa ba. Allah ya rufa mana asiri. Eh. Yace kuma wani sulhu la yurabbi da sarar Allah ba ta komawa in dai ka wata ba mai wa'azar da ta. Wa biyanihi ma'alilun shi Allah shi ke da mallakin jujjuya al'amura a juya baki ya zama fari daɗi ya zama kunci kunci ya zama daɗi wannan na Allah ne na fata an gane yasa ubangiji ya faɗa cewa shi Allah shi ne adhaka wa abka me sa ayi dariya ne sa ayi kuka wannan sai Allah kuma haka bane me kawo kunci me kawo yalwa duk lokaci da banda Allah babu ne kada na iko to jiddiyo lamura na Allah ne yace wala yansuranna ko wala yansuranna Allah man ubangiji ya faɗa cewa lalle tabbas Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addinin in dai ka tsaya akan addinin Allah ka dauki akan ka taimakon addini to Allah zai tabbas wallahi lalle lalle zai taimake ka saboda ne inna Allah la qawiyyun aziz saboda shi Allah ne karfi ne kuma mabuwayi ne ba mai gagararsa ina fata an gane ba abin da yake gara ubangiji kai dai ka tsaya ka tsaya akan abin da Allah ya faɗa ka kuma tsaya akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya taimake ka yace a wata aya sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku wa yuthabbit aqdamakum ya ku masu imani in kun taimaki addinin Allah ko to Allah ma zai taimake ku taimakon addinin Allah shi ne kullum wanda suna faɗa na farko kai ilimin addini ko ka san addinin kullum kai kanka bayan ka san shi kuma kai aiki da shi bayan ka aiki da shi kuma ka taimake ka taimaka gurin yaɗa shi ko kowace irin siga kai ba za ka iya karatu da karantarwa ba kawo kuɗi a ba masu karantarwa su yi ciwo ba da kuɗi a sayi janareto ba da kuɗi a sa sola ba da kuɗi a yi kaza ba da kuɗi a sa speaker ko ba shi ba ne duk abin da za a buƙatar da'awa ka bayar da dukiyar kai ma'ai kai ko baka da kuɗi baka da ilimin misali ba za ka yi karantarwa ba ba ka kuma da kuɗi da yawa ko kuma duk kana da su ma amma kana da ƙwarewa kana da ƙarfi da lintacce ne matashi ne kai ka kashe matan agaji ba shi kenan kowa ba yayi ba Allah cewa yi wa an fi umin mara zaƙana ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku ƙarfi ba arziki ba ne kuɗi ba arziki ba ne hikima ba arziki bane duk abin da kake ne arziki ne duk abin da Allah ya baka da ni'ima to kai amfani da shi gurin gina addinin Allah shi kan tala da mu kika yace Allahumma ja'alna fi an dinika ya ubangiji Allah ka sanya mu a cikin masu taimakon addinin ka almustaqimina alayhi masu tsayuwa akan taimakon addini wannan addu'a kuma la min adar gaske yace wadda'ina ilayhi ya Allah ka saka wasu masu da'awa zuwa ga addini wal mujahidi da fi sabilihi da masu kokari a gurin yada addini ko cikin shiga ko Allah ka saka masu yace hatta nalqaka wa anta radin Allah ya Allah ka samu dan tu'aka masu taimakon addini masu jihadi kan addini masu da'awa kan addini har mu gamu da kai Allah kana mai yarda da mu ya ubangiji Allahumma amin saboda babu wata daraja mafi girma da bawa zai samu kamar yardar Allah. Kisa sahabi a gurin ahlus sunna sahabi ya sai mutuka a gurin daraja. Idan ka cire annabawa babu wanda ke sabon manzon Allah. Saboda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an. Allah ya yarda da su kuma Allah ya da su ma sun yarda da Allah. Magana ta kare duk wanda ba su ba shi za ga gurin malaman ahlus sunna ba sa cewa kowa radiyallahu anhu sai sahabi. ina kafin ɗin sahabi sa ce radiyallahu anhu wanda ba shi kuma sa ce rahimahullah kan mulansa amma yarda Allah ya yarda da su wannan sai sahabi Allah ubangiji ka yarda da mu dinga tarka an ce bayan an shiga aljanna mun shiga gaba ɗaya insha Allah sai ubangiji ya ce mana ko ya fito mu ga ubangiji daɗin ubangiji daɗin ganin sa ya fa aljanna daɗi ya ce mana duk abin da na muku alƙawari kun gani ku ce ya Allah mun gani ce to ko kun samu ce Allah mun samu to akwai abu ni ba na kai alƙawari na muku alƙawari lillazina hasanu alhusna wa ziyada to za muku kare me kare sai Allah karan ni hijabi mu ga zatin ubangiji ganin zatin Allah ya fi aljannan ma daɗi sannan kuma sai to ku shaida ku shirlanta dukkan kula da da ba ku shi har abada a gagar hannu ima ke yasa kullum ka rika addu'a Allah ya dada ya ubangiji ka yarda da mu ya Allah Allah ka saka masa da kada da su ka ce sai al-sulul muraja'a tambayoyin da ya kamata a yi muraja'a su kam abin da musulmi na musulmi nawa ne suka tafi yakin badar ko sai ka san ɗari ku da sha uku ko ɗari ku da sha shikenan yace kan farsan wa ba'iran kadal ma'ahu dawakan su nawa raƙumin su nawa sarki biyu ne ko ɗaya ko uku su kuma raƙuma saba'in ko shikenan iya abun hawan su kenan yace kan da musulmi na su kuma shekaru mutum nawa ne da mutum dubu ɗaya. Wa adadu ma ma'ahum min al-kursi kuma da wasan su nawa dari shida ne muka ba mu karanta dari nawa mun karanta a can da ko da wasan su dari biyu ko da kuma raƙuma dari shida maddan su al-mustabara min hada me ka gane wanda da sai kamata a lura da shi a wannan abu kuma zan karantawa yanzu eh shi ne gashi nan da yawa hakuri ko kuma bin tsarin gaskiya da taimakon gaskiya da tsaya kan gaskiya ko eh to wannan an gama ne sai lokaci ba za ka bari a gurzawa ba ba ba bari bari a gurzawa ya ce lokaci yayi to shi ke da ko to Allah sa ga da ke eh shi ke wa alaikum assalam hmm Ewe. Eh. Eh, ya halatta ka ba wani labarin ta masa barki mai daɗi. Ya halatta ka yi mafarki ka ga wani a cikin wani abu na jin daɗi, kuma sai ka sa a ka san shi, ko kuna mada alaƙa. Ba mu nufi ka ci masa albishirin ka goro, wallahi jira maka mafarki mai daɗi, ta ganka kaza kaza kaza. Wani abu ne mai kyau. Ina nake cewa daga kaina Allah ta kare ga baki ɗaya. sai dai mafarki mai kyau da mutumin kirki zai yi ko a yi masa. Kifunan bushara ce Allah ke bayan sa na gari. Kuma ya zo a sai masu tarin yawa waɗansu alamomi da idan mutum ya gansa mafarki to alkhairi ne zai faru da shi. Amma dai a kai ga baki ɗaya abu ne da shi ne duk wanda ya zaka labarin mafarki to ka fassara shi akan abu mai kyau ko da abun a fasar da ya nuni ne to kai kokarin ka fassara shi akan kyau sai ka ga Allah ya sa kyau din a ciki. haka ba Allah ya faɗa kuma sai aka hana ka kai in ka farki mara daɗi kar ka gaya kowa a duniya ko in ka farka cikin dare ne ba kai ba gari bai waye ba in ka farka daga kai farki mara daɗi sai su saka tashi kai a uziya a gefen ka na hagu kana tofawa kuma in da ka kwanta ne kan gabarin haka to canja kan ka koma haka da abin da zai same ka kawai shaidan ne ya so maka za a shirme kuma ga mazan la baka maganin sa kar ka ba kowa labari eh kar ka ba kowa labarin mummunan farki sannan kuma za ka iya yi wa wani Allah nuna maka wani abu game da wani a farki mai kyau ko kuma wani fiɗin kanka ya ce ya maka farki mai kyau kuma dai yana iya yi ba wani albishiri ne Allah ya ce mutane saboda ka ya danganta da halin mutum ne da kuma sa ga Allah galibi in mutumin kirkira galibi na mafarki masu kyau kyau galibi na fata an gane sau da ala ayi halin mafarki abu ne mai muhimmanci idan kika ce kuma mafarki kashi uku akwai wanda yake hadisun nafsu abu ne kake yawan faɗarsa kake maimaita shi ka saka shi a rai to za a gaisa a farki to nan ba da wani ma'ana na fata an gane saurayi ne yana mugun sama kamar ya mutu in ba ta ba sai rijiya ko a kullum yana farkin can ya gada ba kullum ba da farkin domin ya je gun da sun yi zanci bayan ya kasa sun wajen awa goma suna waya har ba ce kwayan muna wayar ba dole ne farkin ta ma wannan ba komai bane hadisun nasu sai kuma wanda yake shaidan ne ke sarka mutane dan ya ba su bakin ciki da walakantarwa shine da muka faɗa mara kyau sai kuma garin sa shine kai a uziya ka canza gun da kai ta kwance shi kenan kuma zai ka faɗa kowa mafarkin sai kuma wanda yake mace kyau shi ne kai mafarkin abu mai kyau na alkhairi a karan kanka ko ga waninka to wannan wata bushara ce Allah ke yi wa wasu daga cikin bayan ko amma da mutu daga salahar mutum za ga wani zai yi mafarkin wani abu tsawon lokaci kuma ya ga abin da ya farce sama da shekara goma ko sama da haka ba sai ga daga baya da ya farce gaba ɗaya abin ya zo ya faru ana samun irin wani daga cikin mutane ko da karkana kuma bayyana kanka kuma kaje ka zama wani an mai da kai wani to wannan shine barki insha Allah shedan akwai ita ma eh kyau mu na faɗa idan kana sallah sai ka fara tunani mara daɗi ana yi galibi shi ma sun zana ce sai ka juya gefen kai gaga da kanka gefen ka na hagu ka yi a uziya ka ce a uzurin shi ana jin so uku wannan juyawar da kewa ba wani abu da samu sallar ka kasa an ce abu malaman mu da fiye dan kai haka a kana sallah ala ku akwai bunsa daban ko amma wannan kayi ne saboda manzon Allah ne sai ka yi kuma shi ne malamin wannan shaitan din wani aljini ne shaitani ne manzo Allah sunan sa masu da manzo Allah ya faɗa shi ne zai ya saka mutum wasu wasi da tunani a sallah to da ka jira wannan sai kawai ka haka sai a kuzi a sahu sai Allah ya rayu da wasan shi insha Allah to wannan shi ne wallahu a'lam